بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan safiya ta asabar 11 ga watan rabi'in al'akhir shekara ta 1436 na hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shine sha hudu ga watan biyu a shekara ta 2015 a lissafin miladiya wannan shine darasinmu na 98 a silsilar karatunmu na littafin alfurqan baina auliya'ir rahman wa auliya'i shaitan na malam أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تبارك وتعالى كما درس قرشي منذ كان wani yanki da malam mai ta'aliki malam sali ali shige mana dogon ta'alikinsa ko kuma akwai abubuwa da na gani ciki wanda yake na fa'ida ba laifi mu bi ba maimaita ne gaba ɗaya ba amma dai fikirar ya maimaita mana maganar abin da ya shafi magarat matsaloli guda uku da ya kawo matsalar bautar kogo da abin bautawa cikin kogo nake nufi shiga koguna ana bautawa Allah da kuma matsalar abin da ya shafi khawariq masu gaskatawa da masu ƙaryatawa matsala ta uku kuma hukuncin wake-wake da kaɗe-kaɗe mun yi wannan magana dai a dunkule gurgudan abin da malami kawo mana a littafin shi kuma akwai ƙarin bayanin da ya kawo mana la'alla za mu samu ƙarin fa'ida da alfarko baina tahsini sauti wa riya'i da bambanci tsakanin mutum ya kyautata sautinsa da alƙur'ani da kuma riya shin wannan zai shiga cikin riya ko bai zai shiga ba sannan maganar ittikhadus sama'i ibada waɗannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe irin na sufaye ɗaukar su a matsayin ibada sai kuma maganar sukur maye na zikiri idan mutum yana zikiri a ce ya yi maye ko hankalinsa ya gushe da makamancin waɗannan abubuwa yana cin abin da ya kawo mana waɗanda ya dace mu fa'idanta da su ɗin insha Allah ya sai fihi masa'i a shafi na 173 haka ne? a ƙasa ya sa alama ɗaya ce fihi masail ma'ana a wannan abu akwai wasu matsaloli guda uku da ya fi hukun ba nan hukun da ya ambata ya ce almasalatul ula matsala ta farko an na ta'ifatan mimman ta sulu la'umul khawariku na daga cikin mutanen da wani abun mamaki kan auku a hannunsu mun san dai khawarik din mun sha magana akai khawarik shine duk abu ba wanda bai ya saba ya saba wa al'ada ba a saba ganin sai na auku a hannun mutane ba wanda idan a hannun annabawa ne ana ce masa ayatul anbiya kamar da kuma ake ce masa mu'jiza bakin rubuce-rubucen malamai ne haka idan kuma daga salihan mutane ne ana kiransa mai karama yawwa to idan kuma ba daga salihan mutane bane khawariq shaytaniya abubuwan mamaki ne wanda ta hannun shaydanu aljanu suka sanya irin waɗannan abubuwa to shine yake cewa dai a wato wani yanki na mutanen da akan samu irin wannan abun mamaki a hannunsu ko a ganshi sun aikata ta'abbadu bi ibadatin bid'iyyatin sun bautawa Allah da wasu nau'o'in ibada na bid'a na bid'a Allah bai shar'anta su ba من مثل الانقطاع والذهاب إلى المغارات والجبال والبراري والخلوات نمثالي ينكيوا متين ينكي دغ جماعة يفتا دغ الأمة يوالي يتفي إلى المغارات زوا كوغنا koguna ba na ruwa ba jam'in kogi ba koguna jam'in kogo mutum ya je kogo yana bautawa Allah wal jibali ko kan dutse wal barari da bayan gari wal khalawati da wuraren khalwa inda mutum zai ware wata khalwa ma'ana koye wani tiskadi wanda ba irin wanda dai mutane suka saba na alarammomi da mutum zai ware je karatun alkur'ani to wannan kuma wanda suke yi shine mutum ya je ya ware kawai yana ta ibada wannan ta bangaren sufaye ba lalle ya zama khalawat fassararsa ne zama tiskadi tiskadi ake ce masa ko wanda alarammomi suke yi to waɗannan abubuwan mutum ya ware ya je ya ce bari ya bauta wa Allah don wani ƙarin samun tsoron Allah wannan shine ibada bid'iyya inda yake magana yace ya ta'ammaluna suna tintintini suna ta tunani wani ibadar tasa ba wai ta karatun alkur'anin ba ce in ta karatun alkur'ani ce wannan dama wani yana kaucewa ne daga gari domin kada mutane su dame shi aiko galibi to ba shi muke magana ba muna maganar wanda suke na sufaye mutum ya koma jeji shi kadai wai yana tunani tunani wanda bature ke ce meditation ya koma baya yin ba shi ba ibada mun san dai meditation wata harka ce ta wasu addinan ba a musulunci ba ta bangaren kawai a ce a dauke ta a matsayin banda abin da shafi ka dubi tafakkur fi makhluqatillah wannan a cikin gari ma za ka zauna kai kayanka a gidanka ma kai kayanka ka dubi halittun Allah ko kuma akan hanya kana tafiya kana daga idanka za ka ga abin mamaki cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma a cikin jeji wannan daban to amma a ce ka koma jeji kawai ka shuru kana ta tunani akan abin da baya cikin abubuwan da hankalinka zai iya magana akai misali abin da ya shafi tunani akan Allah ya Allah yake da waɗannan abubuwan zurfafa tunani akan abin da baka da dalili na yin irin wannan tunani din mun san da irin wannan to shi ake ce ma wannan ta'ammuli din wa yata'abbadun kuma suna yin ibada wa yanqati'una anin nasu su yanke daga mutane gaba daya fatajidu anna ta'ifatan minhum zaka sami cewa wani yanki irin waɗannan mutanen ya awuna ila al-ghirani suna koma zuwa ga wannan kogo au ilal audi ya ce wannan ghiran jam'in ghar ne shi ma yawa au ilal audi ya ce ko kuma wato kwari kwaruruwa fili tsakanin dutse wa yalbisuna malabisal hayawanati suna sanya kayan dabbobi dabbobi suna da kayan da suke sawa ana nufin suna sanya fata ta dabbobi yawa yani suful hayawanat ga shi ne fassara wato fata ko gashi na dabbobi wani hau zalika da makamancin waɗannan suna yin wannan ne ragbatan fit taqashshufi wai dan kwaɗayin nuna rashin damuwa da duniya shine taqashshufi idan banda zuhudu wato a rayuwarka ka nuna kai jin daɗi bai dame ka ba barin jin daɗi shine taqashshufi ka sa kaya busu-busu ka kuma ba wanka yar ƙazanta-ƙazanta shi ne ake nufi ta ƙashufi ka kwanta a ƙura baka damu ba ligarka ta yi annakiya baka damu da wannan dattin da ke jiki ba ai mun san annakiya yanzu an daina ina jin ko mutum da galibi ba a barin ƙazanta ta kai haka ko walbu'd anil malazzat da kuma nisantar kayan daɗi mutum ya watsi da duk wani abin da yake sunansa jin daɗi ya haramta wa kansa cin nama ce shi ba zai ci nama ba da irin wannan wa aidan ragbatan fit tafakkuri da kuma dai kwaɗayin wani ya rika tunani kawai a rika tunani yace wala shakka anna hadhihi at-tariqatu anna hadhihi at-tariqata li tahsil al-imani tariqatun bid'iyatun mazmumatun yace ba kokonto cewa wannan hanya ta samar da imani in dai wannan hanyar ita ce mutum ya dora ma kansa ta hanyar ta zai samu imani to hanya ce ta bid'a ba a santa ba a musulunci ba kuwa ce kuma abin zargi ce فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم dai bai yi umarni da ita ba بعد نزول الوحي عليه bayan saukar wahayi da Allah ya saukar masa to annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi umarni da wannan irin tsari ba kafin mu je nan akwai maganganun da ya kawo dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su masu wannan abu suna kafa hujja da shi wannan cewa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin zamansa annabi ai yakan tafi kogon hira ko yaje ya zauna yana yana tahannufi ya ta'abbadu au ya tahannafu malamai suka ce ma'anarsa ya ta'abbadu to shine wasu malaman su masu sufaye suna kafa hujja da wannan su to ai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kogon hira ya zauna yayi ibada to kafin mu zo kan wannan ina so mu yi tattauna akan asalin fikirar yadda ta samu shigowa din a wannan tunanin mutum ya koma gefe din tunda da an ce mun yadda cewa asalinta ba ita ce wannan da za a kafa hujja da ita daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu dawo kan wannan su sufaye dama suna yin abun su ne sai an tashi maganar ko wani ya yi musu magana me yasa kuke kaza to a lokacin ne kuma sai a ce to ai ga kaza bayan asali su ba wannan din ne yasa suka fara ba zan iya ce maka duk masu bid'a haka ne ai mun sha wannan magana dai cewa aikin su suke fara yi la'alla sai an tuntube su sai su ce to ai dalilin mu shine kaza bayan sun yawo su kokari a cikin qur'ani da hadisi su samo masa dalili amma asalin wannan abun lokacin da dama aka fara shi an samo shi ne daga harkokin addinai da daddu wanda ba musulunci ba a kamar addinan indiya yan hindosiya a cikin abubuwansu na ibada har littafai suka ware mun san littafan addinin hindu veda da suke cewa akwai sunan littafan addinin su kenan to akwai a cikin su manya-manyan veda din nasu guda hudu ne akwai wanda aka ware na addu'o'i ne addu'o'in kuma a cikin kogo in an je kogo wace ibada za a yi ko wanne irin zikiri ake yi har suna kiransa wannan aryaniyak sunan wannan kenan a yaran su na indiya aryaniyak shine hanyoyin irin addu'o'in da ake in an je kogo kuma yana daga cikin abin da dama suka samu ko daga su ko daga buziya mun san in buziya addinin buziya addinin budda addinin budda asalinsa dama da irin waɗannan abubuwan aka gina shi addini ne addini ne na takashufi da shan wahala da gudun duniya za ku gansa masu sa mayafin nan ja jajawur haka ko su ne an addinin budda su daga cikin abubuwan su mun san har wasu malamai suna zance har carbi katotan nan da ake amfani shi asalinsa daga addinin budda aka samo shi har yanzu za ga suna amfani da shi kuma shi budda ya daɗe tsohon abu ne tun kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tarihin wannan mutumi da suke ce shi abin nan budda din to waɗannan abubuwan daga wurin su aka samu shi yasa mutanen Khurasan a wancan tsohon tarihi ko in ce bayan dai zuwan musulunci su suke suna da suna musamman da suke kiran sufaye masu bauta a wurin irin waɗannan wato abinan suna ce musu shakfatiyya sufaye masu bauta a irin wannan kogon ko akan dutse sunansu shakfatiyya saboda a yaren kurasan a shakfat shine sunan kogo ma'ana nan ake zuwa a bautawa Allah a ɓuya a rabu da mutane shi yasa daga cikin sunayen sufaye duk mutumin da ya samu littafan da ake magana akan tarihin sufanci mun san su a da'awarsu in an ce asalin sufanci daga ina aka samo shi daga ina ne ahli sufa to hakan suke so a ce to ba haka bane su a rubuce-rubucen suna so a ce ai daga ahli sufati aka samo su ahli sufa so ahli sufa daga cikin sahabbai lokacin da aka yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam hijira daga makka ya dawo madina ai an samu waɗanda ba su da gida ko ba su da masauki ba su da ko ina to suka samu a wuri a masallaci a nan suke zaman su nan suke kwana nan ake kawo musu abinci nan suke komai da komai kuma a yi sallah da su a cikin masallaci to su sufaye suna san a ce asalin su sune wannan saboda in aka ce ga abin da tun zamanin sahabbai yake ai kaga mutum ya ji daɗin cewa daga nan abu to malamai suka ce a asali suf in aka ce sufi ba shi da alaka da magana ahlus suffa yawwa domin nisba zuwa ga ahlus suffati ba sufi bane asalin kamar da malam ibnu taymiya na ga mana yana da wani tafi sunansa as-sufiya wal fuqara dan karamin risala a cikin yake bayyana cewa ya kawo waɗannan duk maganganu wasu su ce kaza ne wasu su ce daga safa'ul qalbi wai zuciya gare gare shi ake nufi da abin nan tasawufi ce duk wannan ba haka bane asali ana ce musu sufaye saboda suna sanya wannan wool wato wannan abin nan kaya na zan ce gashi na dabbobi riga ce saboda gudun duniya maimakon mutum ya sa riga da aka saba sai ya je ya samo buzu buzu da ka sani na rago sai a dan gyaggyara shi sai mutum ya sa a jikinsa shine kayansa asalin sufaye da suka fara zancen sufanci irin wannan kayan suke don nuna gudun duniya don nuna rashin damuwa da duniya to daga nan ne ake ce musu sufaye mun fahimci abin shine ahlut tasawufi to daga cikin sunayensu da malamai suke faɗi a cikin littafai suna faɗin wannan shakfatiyya shakfatiyya ma'ana alladhina yata'abbaduna fil magharati mun gani masu masu bauta a kogo a kogo da kuma shine dai alkuhuf Allah sa mun fahimci zance to mu dawo kan wannan maganar da suke ta kafa dalili da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gaske ne ya shiga kogon Hira ya rika yin ibada malami suna cewa kamar da ibnu taymiya ambata a wasu wurare cewa Abdul Muttalib shine ya sunnanta wa mutanen Makka wannan irin fitar ana shiga kogo ana yin irin wannan ta'abbudi da a gun laraba ba san wannan ba ana nufin a jahiliya kafin zuwan musulunci daga baya da musulunci ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan kogon Allah madauki ya masa wahayi daga ran da aka yi masa wannan wahayin ya fito to bai sake koma wannan wurin ba shi yasa malam suke cewa inda a ce addini ne da Allah sunnanta mana da me za a samu sai a samu wani lokaci yana warewa yana zuwa kogon hira yana zama yana yin irin wannan ibada ko yana tuntuntuni malamai suna cewa har yanzu kasancewar a jahiliya ba su san sallah ba sallah wannan mai raka'o'i mai ruku'u da dagowa da tafiya sujada da zaman tahiya da sauransu kafin zuwa musulunci ba a san wannan abun ba babu wannan zancen ba a ganin mutum yana sallah ba su santa ba a makka shi yasa a gun larabawa asalin lafazin sallah me ake nufi da shi a larabce in an ce sallah ana nufin addu'a addu'a amma wannan sallar mai raka'a a yi ruku'u a dago a tafi sujada a yi zaman tahiya a yi sallama balaraban jahiliya bai san shi ba kwata-kwata sai zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malamai suna cewa rashin wannan ibadar ba a santa ba da su itikafi duk ba a san su ba shine da suke waɗannan irin ibadojin a shiga kogo a yi me alamar da ta nuna mana cewa ba a san sallah ba kuga a cikin alkur'ani a suraj a ikra lokacin da ikra ta sauka a cikin ikra din a suran kanta suratul alaq Allah madauki ya bamu labari a yin ara'aita alladhi yanha abdan idza salla ko shin baka ga wannan da yake hana bawa idan yana sallah ba wannan shine malamai suka ce wannan ya nuna mana ashe ba su san sallah ba da sun san sallah suna cikin abin da suka saba yi da ba za ka same su suna hana sallah ba to ashe kenan wannan ibadar ta shiga kogo a zamanin jahiliya aka santa to da sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai annabi sallallahu alaihi wasallam shar'anta mana ita bayan zaman sa annabi bayan saukar masa da wahayi mun fahimci wannan abu don haka ba sunna bace mutum ya tafi kogo ya zauna ya rabu da mutane a ce a nan zai bauta wa Allah yana tintintini kuma har ya shiga abin da ake ce makalwa kamar da za mu zo mu magana a kai Allah sa mun gane sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu bayan hijira da yi daga makka ya koma madina ya zo makka ba sau ɗaya ba mun san zuwansa fatu makka kwana nawa yi a fatu makka kamar da muka karanta kwanan asira kwana goma sha tara ya yi a maka daga nan ya wuce hunain aka yakin hunain to duk zamansa da ya yi kwana goma sha tara nan bai je kogon hira ba ko irin dangane tarihin nan bari ya je ya gani shi yasa ko a cikin harkar aikin haji baya ciki bid'a ce mutum ya shar'anta ma kansa zai je kogon hira dan ya samu lada akwai masu zuwa dan ganin tarihi wasu garin ko garin hawan ma duk shekara sai an je an ce wani ya faɗo ba irin mutanen Pakistan da India tsoho ka gan shi wani shekara 80 yace zai hau wannan dutsen kuma ya faɗo ya mutu ana samun waɗannan abubuwan duk wannan saboda mutane sun ɗora ma kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa shar'anta mana wannan a matsayin hanyar da za a samu lada a cikin dai wannan addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi daga Allah ba subhanahu wata'ala mun fahimci wannan ko to shi mu koma cikin littafin yana cewa qabla nuzul alwahyi alaihi wa lamma nazala alwahyu alaihi wa nubbi'a yayin da wahayi ya sauka gare shi kuma aka mai da shi annabi shine nubbi'a eh suyira nabiyyan rubbama ata ila al-ghari wataƙila ya zo wani lokaci zuwa wannan kogo amma ba wannan ibadar ba malam ibnu taymiya yace ba a samu wannan ba shi nan malam misali al shi cewa wataƙila ya zo malam ibnu taymiya a nasa bayanin da yake karanto mana wancan wuri yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya fita daga wannan wuri bai sake komawa kogon hira ba ثم لما بعث للناس ترك عليه الصلاة والسلام ذلك تعبدا annabi sallallahu alaihi wasallam tunda aka aiko shi a matsayin manzo to ya bar wannan irin tsarin ya bar zuwa kogon hira ta'abbudan dan ya je wata ibada fa idan dan haka ihdafuhu farar da wannan abu kuma a cikin wannan addini na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sake dawo da shi bid'atun bid'a ce falam ya amuru bihi alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni da shi ba bal amara bi mukhalatatin nasi to kafin mu je wannan shi ma daga cikin abubuwan da na san kun san shi kuna jin labarin irin waɗannan abubuwan ana cewa ai wane ya shiga khalwa ko asalin wannan abun ga inda suka samu ko da an samu daga ko jahiliya ko kuma wancan lamari na addinan da suka gabata kowace ɗariƙa daga cikin ɗariƙun sufaye mun sani suna da irin wannan halwa da suke shiga wasu su yi ibadoji na zikiri wani kuma kawai arriyaban nafsiya ɗin ake koya masa saboda ya kai ga zuwa wani abu misali a ɗariƙar rifa'iyya mun san ɗariƙar rifa'iyya a nan ba ita a misira take a ɗariƙar rifa'iyya suna da hanyoyi na irin wannan wato halwa din mutum ya fita ya koma jeji ko ya shiga wani kogo suna farlanta masa cewa dole ya yi wasu kwanaki saboda ya samar wa kansa wannan wani abu na gyaran zuciyarsa wai asali dai abin da suke faɗa kenan misali suna cewa zai wasu kwanaki a jere zai fara yin kwana uku wannan kwana ukun a jere zai zauna ba inda za shi ya yanke daga mutane kuma ba zai ci duk wani abin daɗi duk wani abu da ya fito daga abu mai rai ba zai ci ba ma'ana kada ya ci nama kuma abincin da zai ci safe zai ci sau ɗaya sai da magariba ma ya ci sau ɗaya kuma ba zai ci wani abu mai nauyi kawai iya abin da zai hana shi mutuwa zai ci mun fahimci wannan ma'ana asalin sababin iya abin da zai ci wanda zai ba shi damar dai a ce zai riƙe rayuwarsa amma ba wai abin da zai gina masa jiki ba ya zauna kwana uku zai shiga ran lahadi ya ta karanta ya hamidu ya hamidu bayan kowace sallah sai ya dubu uku aƙalla shine dubu uku ya wannan kwana na kwana uku to sai huta kwana goma sai ya sake komawa kogon ya sake yin wasu kwana uku a ya kwana hudu shi kuma kwana hudun ya fara su daga litinin shi kuma yana karanta ya rahimu sau dubu hudu alal akalla bayan kowace sallah ga yunwa ga kishirwa ba shiga da ruwa sai dan abin da zai iya ishe shi wato kar ya mutu washe gari amana sai huta kwana goma sai sake komawa shi kuma ya kwana biyar kwana biyar dinnan shi ma yana karanta yawa habu bayan kowace sallah shi kuma zai shiga ran litinin haka dai suke jura kun san haka suke abubuwan sai su sa wani abu yadda dai zaka ji kamar wani abun mamaki ne saboda ka dauka kamar daga annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan abin yake ko kuma akwai wani lada na musamman haka zai sake dawo bayan kwana goma shi kuma ya shiga daga ran laraba na faɗi na tsansa litinin zai yi tukun bayan wancan na farko lahadi zai shiga na biyu ya shiga litinin na uku ya shiga talata na hudu ya shiga ran laraba to haka zai zauna dai har yi wannan abun to a nan ne ake samu yunwa ta ci ta ci ta kama mutum har zai zama cewa shedanu suna zuwa masa yana ganin wani abu saboda ya zautu daga ya zautu shikenan sai shedanu su zo su fare masa magana sai fara cewa ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza wannan abun asalinsa wannan wahala ce take sa mutum ba wai zancen ko yawan zikirin ba ba yadda za a yi zikirin Allah Allah yana son a yi masa zikiri zikiri kuma ya kai ka ka haukace yunwa ce da azaba shi yasa dama daga cikin har yanzu sunayen da ake gaya masu sufaye masu wannan ana ce musu aljuiyya mana yan yunwa ma'ana wanda yunwa nau'i ne suka ɗauke shi yunwa hanya ce ta ibada shi yasa mutum zai zautu a gun wasu kuma bayan yunwar za a sa mutum a yi a ɗaki wani a hana shi maganin wani haske ba mai bashi komai na abinci ya sha wannan wahalar ya ga abubuwa ya suma ya ta tunani shaidanu kuma su zo masa wato aljanu aljanu nan suna zuwa ya ga wani abu ya fito ya ce ya ga wani abu ya ga wani ko ya ce ya ga Allah ana faɗi wannan ko ba faɗa ya ce ya ga Allah bayan ya ce ya ga Allah kuma ya gaya masa ya yi masa magana har ya bashi umarnin a yi wani abu duk waɗannan sarƙaƙiyar sun samo shi ne daga irin waɗannan wato abubuwan da suka karkace daga hanya shi yasa haske cewa suna haɗa abin sau da yawa da arba'in arba'in arba'in wai ai annabi Musa kwana arba'in shi ma yi da ya je ganawa da ubangiji haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana arba'in yayi a gado hira yakan yi kwana arba'in a gado hira duk irin waɗannan tatsuniyoyin a haɗa abin da arba'in cewa idan kai wannan kwanakin kai ma to yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana ta yi yana ta yi mala'ika jibril ya zo masa ya gaya masa magana to kai ma za a gaya maka magana in kai kwana arba'in misalin irin waɗannan abubuwan dai da haka sukan shigar da mutane kaga an bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an koma mutum kuma sai a zo a ce yayi usuli yayi fana'i yayi fana'in fana'i yayi an samu dak wace akwai abin nan ya samu dakka dakka shine mutum wai ya nike ya rugurguje ya zama ba shi ba ya zama wani abu kenan to waɗannan abubuwan da duka yana daga cikin bidiyo'in da aka same su daga wasu addinan da ba na musulunci ba kuma suka shigo mutane har ake ɗaukar su daga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallama min hadhihi al-ashya bari sallallahu alaihi wasallam za ga suna faɗin wasu maganganu wasu mutane yanzu akwai malam adiyu bin musafir daga cikin manyan masu ibada malam ibn taymiya yana yaba masa har yi magana a kansa wata risala ma da ya ware yi magana akan irin waɗannan al'amura din sha'arani a cikin tabaqatinsa na sufiya ko tabaqatul auliya yana ba da labarin wannan mutumin wai saboda tsabar bauta ya tafi sahara ya shiga wani kogo yana ta yawo shi kadai wata da watanni ya tsiraita daga komai yana ta yawo ya shiga nan ya shiga nan har zakuna wai suka saba da shi macizai suka saba da shi tun zuwan Allah wannan abun mutumin kirki a ce ana wannan ilin ya saba da macizai ya saba da dabbobi kullum har su zo su taba jikinsa su zauna da shi ba sa jin komai yanzu menene abin yabo a cikin wannan abu ka bar rayuwa cikin dan adam ka bar amfanin mutane ka bar karantar da mutane wanda duk dai in ya tabbatan daga irin waɗannan bayan Allah din to ba hanya bace dai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa arrajihu irin waɗannan abubuwan kuma ba sa inganta daga mutanen kirki waɗanda suke kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ka same su a hanyar mutanen da suka karkace Allah sauke to mu je sai sai bal amara bi mukhalaqat bi mukhalaqatin nasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga umarnin da yi shine mutane mutum daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya zama mai hulɗa da mutane duk mutumin da yake warewa ba ruwansa da mutane za ka gan shi yana da wata fitina da Allah zai fitine shi da ita fitina ta yi wa mutane mummunan zato akwai wani ya tsani ya zauna cikin jama'a yana zama kuma ba za a shirya da shi ba akwai su wannan ko babu kaga wani haka kawai shi Allah ya yi shi baya son ya shiga cikin mutane in ko ya shigo to za a saba ko ka bi ra'ayinsa ko in ba haka ba za a saba ba za a zauna lafiya ba don ka makamancin dai irin waɗannan ya shiga nan ya shiga nan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya umarni ya umarce mu da shi shine mu'amala da mutane wasabru ala azahu da kuma yin hakuri akan cutar wasu dole ne ka zauna da mutum dole ne ya saba maka kamar da bahaushe ke cewa ko zo mu zauna zo mu saba in an saban to ya ake hakuri ake yi ba za ka ce kai ba ka yadda ka yana cikin tsarin ka har mutum ya ce mai shi yana da wani red line shi ba a tsallake masa kaza kai a mazan ka nawa ma'ana ni fa ina da ka'ida ta ba a karya mun dole ne a karya maka dole kai mu'amala da mutane dole a bata maka dole ne wani ya baka haushi dole ne wani ya wani abu bayan da kai kake so ai ba dan baka mallaki kowa ba baka mallaki zukata ba kuma dole kai hakuri dan adam haka yake ubangijin da ya halicci dan adam ya kake ya yake fama da shi hmm? a ce yayi kaza yayi taurin kai ya ki to kai kuma yaushe zaka zo ka ce kai sai dan adam yayi maka abin da kake so zaka dole ne ai hakuri da mutane to amma mu'amalan nan da mutane ta fi alheri kuma an fi samun lada a cikinta gashi yace an qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alladhi yukhalitu an-nasa ba yukhalitu an-nasu bane alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum mutumin da yake cakudinsa da mutane yana hulɗa da mutane yana gogayya da mutane a gan shi tare da mutane wannan kuma mutum ya kada ya fahimci abinda ake nufi da mukhalata da mutane shine ka rika bata lokacinka a hira marar amfani irin wannan al'adar da muka sani ana yawan yi ta zaman majalisai ni na sani ba tambaye ku akwai garin da take da wannan harkar majalisa irin garin nan ko ina ne amma dai inda ake da samarin da ba sa aiki da yawa fa an fi samun wannan abu garin da suke da harkoki na kasuwanci da yawa da harkokin noma da yawa noman rani ba ka samu waɗannan abubuwan ba ba su da wasu majalisai ma a zauna wannan majalisa sunanta kaza wannan sunanta kaza samari ba aikin yi kawai sai a zauna a fito muku da dumame da safe a ci a yi hira wannan yarinya ta wuce a yi zancanta wannan ta wuce a yi zancanta wannan mutumin ya wuce a yi maganarsa a yi ta musu a kan ƙwallon ƙafa shikenan la'asar ta yi a je a yi bal ɗin a dawo kuma da daddare a ci abinci kuma a zauna a ƙara hira in an fara duhu ya fara tsorata mutane shine sai a tafi a kwanta kullum ya zama rutin ɗin rayuwar mutum a ce wannan haka gaskiya ba ita ce mukhalata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba mukhalata da mutane kayi abin da zai amfane ka ka'idar ita ce duk mutumin da za ka yi mu'amala da shi ba za ka fa'idantu da abin da zai amfane ka a lahira ba to ka rabu da shi duk mutumin da ba zai amfane ka a lahirarsa ba ko kuma a duniyance zai amfane ka a duniyance to kar ka zauna da shi a duniyance zai koya maka wata sana'a akwai wani karatu da za ku yi ko da karatun duniya ne yanzu irin waɗannan yaran da za ka samu wasu sun rasa damar ci gaba da karatunsu ya gama sakandare bai iya karasawa ba bai result kai bai kyau ba bai iya karasawa ya tafi jami'a ba kuma suna nan an ci gaba da zama haka yau a zauna a nan yau gobe a zauna a can idan da sawa kansu wani tsari suka yi ko wasu yayyansu su tsara musu yadda za su gyara musu takaddunsu ma'ana a koya musu darussan da za su gyara abin da sai da shi za a samu shiga jami'a bai fi amfani ba amma wai me yasa ba za a iya ba wani sai ce jira ake sai wani babba ya zo ya kawo cewa to za a yi kaza za a yi an yi tsari ku kanku za ku iya tsara waɗannan abubuwa mutum ya tsara wa kansa extra lesson a samu wanda suka iya su zo su koyar turancin nan ne da lissafin nan da abubuwa na addini da mutum zai wayar da kansa ya samu fahimta wannan abin dai kar mu shiga mu fita daga cikin faɗakarwar mu ta karatu ko kuma karatun mu mu koma wani abu amma dai yana da amfani mun sani babban abu da nake so in ji hankalin mu akai shine zaman banzan nan da tattaunawar da bata da amfani ya kamata da Allah ai watsi da shi to a- wannan kuma ba shi ake nufi da mukhalatan mutane ba mukhalatan mutane gurgudan hali fi ma yanfa'u duniyan wa ukhra kai mu'amala da mutane cikin abin da zai amfane ka ko a duniya ko a lahira ka karu a duniya ka karu a lahira wannan shine abin da zai amfane ka to amma nan ana sukan ko ana nuna rashin kyawun mutum ya zama ba ruwansa da kowa zaka ga wani saboda rashin mu'amalarsa da mutane har tsoronsa ake yi. yana cewa wani ai hutsu ne in yi ma wani abu sai rabu da shi dama haka yake kaga ba daɗi a ce shaidar mutum kenan kuma a musulunce ya kamata a ce ana wato jin daɗin ai mu'amala da kai saboda in an yi ɗin ba za a samu cuta ba in an samu cutar kuma za ka yi haƙuri wani ma zai haƙuri to dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allazi yukhalitu nasa wanda ke mu'amala da mutane wa yasbiru ala adahu kuma yake haƙuri akan cutar wasu khairun min allazi la yukhalitu nasa ya fi mutumin da baya mu'amala da mutane wala yasbiru ala adahum kuma baya haƙuri akan cutar wadda suke masa da haka mutum ashe kenan musulunci bai koya wa mutane wannan fita kogon ba shi kenan abin da za mu fahimta daga nan kada mutum ya fahimci cewa musulunci ne ya koya wa mutane a fita jeji a je a ita wannan ibada a'a ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mutumin da ke hulɗa da mutane ya sha kuɗi da su ya san halin su su san halinsa ya san me suke so su san me yake so ya san me ba sa so su san me baya so kuma ai hulɗa yau wannan ya taimaki wannan shi ma yau a taimaka masa waɗannan abubuwan sun fi alheri da mutum ya je ya ware baya hulɗa da kowa kuma baya haƙuri akan abin da za a yi masa ya ce fa'ilan don haka at-takhalli mutum ya ware fi misli hadhihi turuqi irin waɗannan hanyoyi wal ibtiadi da kuma nisantar mutane ya dummu hadal mahzura ya kunshi wannan abin da shari'a ta tsoratar ta hani a kansa wa ya dummu mahzuran akhar ya kuma kunshi dai wani abun hani din daban wa huwa shine anna fa'ilahu shine mai irin wannan aikin da zai koma jeji yana bauta shi kadai yasiru wahdahu yana tafiya shi kadai wa yabitu wahdahu kuma ya kwana shi kadai ko ba haka bane wa ya'wi ila hadhihi al-ghirani wahdahu ya tattara ya koma irin wannan kogon shi kadai yana kwana baya tsoron wani abu ga macizai ga abubuwan da za su cutar da shi abinci ba zai samu ba da shi da birori ana kokowa akan cin kanya da makamancin irin waɗannan abubuwa wannan na ci wannan ma na ci hmm? wa hadhihi ashiya ta'ati ma'a ash-shayatin to dama abin da malam ibnu jami'a ke so ya kawo kenan duk da ya kuma kawo mana malam sallallahu alaihi wasallam yake hada wannan maganar da wancan duk kuma inda ka samu irin wannan abubuwan in dai mutum zai ware shi kadai to shedan yana zuwa gunsa wannan abin ina so ku ku tuna kafin mu dawo kan littafin ba wai maganar zuwa jeji ba duk mutumin da ya saba ya ware shi kadai a daki ko a cikin gari ne a ce a dakinsa shi kadai yake kuma ya rika ya fi ya fi son irin wannan rayuwar kullum baya son ya fito yana zaune shi kadai to alwaridatu sayyi'a sun fi zuwa masa tunanin banza ya fi zuwa masa ko tayar masa da sha'awar wani abu marar kyau ko ya buye ya ta kalle-kallen abu ko a kwamfutarsa ko kuma a wayarsa yanzu ba haka ake ba irin wannan zamanin da za ka je ka buɗa ka ga mai mutane suke kallo a ɓoye sai kai mamaki haka ne ko ba ka ba to saboda me inda da- ba su zauna su kaɗai ba da ba za a samu wannan ba saboda wani abun babu mutumin da yake sha'awar a ce an san yanayinsa to ka riƙa ƙoƙari kana hana kanka zama kai kaɗai in an zo bacci shine zaka zo kai kwanciyar ka kai kaɗai ba a kwanciya gado ɗaya namiji da namiji a lokacin da aka riga aka girma wannan mun san magana shari'a akai amma abin da ake nufi mutum ya kulle kansa a ɗaki shi kaɗai ko budurwa ita kaɗai a ɗaki ita ma irin waɗannan abubuwan sukan faru yanzu musamman a zamanin yanzu wa ya san dawa dawa suke magana wani yana can a wata duniyar suna chatting ba a san me suke ba da uba zai je ya karɓi wayar yarsa ya duba ya caccata cacin inda ake yi sai mamakin an canza masa tunanin yarinya na taɓa ba mu labari a yi a irin wannan cacin cacin ɗin wata yarinya ta zama kirista kuma a ƙasar laraba ba a wani wuri ba tana ɓuya ita kaɗai a cikin ɗaki tana tattaunawa da wani ana cacin a kwamfuta nan tun ma kafin lokacin waya ta zama irin waɗannan abubuwan hanyoyin da yawa sun zo da sauransu don haka kaɗaita shi kaɗaici yana cutar da ruhin ɗan adam yana sa shi ɗan ya zo kusa da kai zai ta ziga ka kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza maimakon kayi abin da zai amfane ka Allah madauki ya tsare mu to sai yake cewa ta'ati ma'a hashayatin wa hadhihi ashiya waɗannan abubuwa ne waɗanda ta'ati ma'aha ashayatinu shaydanu suke zuwa kama qala alaihi salatu wassalam kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa الراكب شيطان والر... والراكبان شيطانان والثلاثة ركب هنا حديثي حديثي صحيح أبو داود da tirmidhi da malik a cikin motsa da suraitu wannan hadisi nan bai kawo mana takhrijinsa ba kasa mana albaniya inganta shi ya kuma tattauna akan sa a cikin silsila me ake nufi da wannan hadisi arrakibu shaytanu matafiyi shi kadai akan abun hawansa shaydani ne matafiya su biyu akan abun hawa su ma shaydanu ne guda biyu matafiya guda uku waɗannan su ne matafiya ta ya za a yi malamai sun tattauna akan wannan hadisi al-imamu tabari yana cewa wannan shaitanar kunce kafin shi al-munziri yana magana shi ma magana akan wannan ina nufin kafin magana tabari al-imam al-munziri yana faɗar abin da yake nufi da shaitan anan yana nufin ya saba saban ake nufi amma ko a ce shaitan yana tare da shi saboda ya zama shi kadai shedan yana tare da shi shedan zai samu kofar da zai jefa masa wasu abubuwa marasa kyau al-imam tabari yace karaha ake nufi ba ta harimi ba musamman kuma ana maganar waɗanda suke yawo cikin sahara su kadai sun kawo illolin a wannan haka a cikin ma'alimus sunan al-khattabi yayi maganar cewa saboda illar da take ciki mutum ya tafi jeji shi kadai wani abu zai same shi ba mai kawo labari ko wani abu la'alla ma ya mutu ya mutu dabbobi su cinye ba a samu damar an masa sutura an masa sallah irin ta musulunci da aka saba ba don haka aka karhanta makaruhi ne mutum ya wannan kuma shaidan zai zama tare da shi mun fahimta nan har malam albani a sharhinsa yake cewa wannan abun a zamanin da muke ciki yanzu babu shi zamanin da hanyoyi ga sunan a miƙe an gyaggyara su da wahala mutum ya kilomita ko da ɗaya ma ba tare da ya ga wata mota ba da haka ana zancen mutumin da zai tafi a jeji shi kaɗai jejin kuma musamman sahara ba hanya ce ta mutane da za a ce ya haɗu da wannan ya haɗu da wasu matafiya ɗin ba mun gane to wannan ita ce tafiyar da ake nufi kuma ita ce inda laifi ke zuwa mutum ya shiga jeji shi kadai shi yasa har suka amfani da wani suka ce wannan shi ke karfafa maganar haramcin buyan da sufaye suke su kadai a jeji a kogo wannan hadisin yana karfafa shi wannan kuma shine dalilin kawo shi a nan mun gano nan amma idan mutum mutum a cikin hanyar da zai tafiya akwai mutane akan hanyar to wannan ba shi kadai yake ba saboda ko ina yake tafe akwai jama'a nan ga mota kuma ko hatsari aka yanzu nan mutane sun tsaya an tattauna an dauke shi an kai asibiti amma duk inda zai tafi da a ce zai bi wata hanya yadda ba kowa kuma ba zai haɗu da kowa ba to wannan laifin ko wannan maganar za ta hau kansa Allah samun gane wannan gansa yawa ashe kenan ba abin da ake nufi an haramta maka kai tafiya kai kadai yadda ba wani da zai raka ka ba har abada ba ita ake nufi ba ma'ana ya zama ka samu wahasha wahashar da ba kowa da zai iya kawo labari in wani abu ya same ka an fahimci zan ta insha Allah insha Allah an natsu yanzu ba ba rikici saboda in muka lura da larurar rayuwar yau in ka ce duk tafiya sai ka samu abokin rakiya to za a samu matsala ko ba ka ba yau ba kowa zai samu wannan damar ba a kowane lokaci wanda ba harkar ku ɗaya ba ba tare za ku yi wani abu ba kuma a ce dole sai ya bi ka mun fahimci wannan abu rakiyar tana da amfani kuma hakika koda da wannan din zai tsare maka wasu abubuwa da yawa zaka samu abokin tattaunawa za ku tattauna wani abu wani abu ya faru ko da mota ce zai taya ka za a iya gyara wani abu ko ka tsaya wurin shi ya je nemo maka mai gyara duk wannan dai zaman taron nan yana yana taimakawa mutum ko shi kadai zai iya shiga matsalar ma da ba mai iya taimaka masa ko a zamanin yanzu kuma da ake tsoron mutane har yanzu ka tsaya din kowa ya ki tsayawa saboda ana tsoron waye kai din ba a sani ba da haka taimakon a dai tafi taron akwai shi ba babu shi ba Allah maɗauki ya taimake mu amma dai maganar karhancin da haramcin yana zuwa ne a wancan hali din ba a lokacin da irin wannan yanayi namu da muke ciki ba kamar da malam albani din ya ambata sai ce fa haula'i lamma awau ila al-magharati yayin da suka koma suka tattara zuwa ga koguna wa ta'abbadu biha suka rika bauta a ciki al-ibadat al-bid'iyya bid'u abinan ibada ta bid'a ja'atuhum ash-shayatin sai shaytanu su zo musu wa zakara ahwalahum wa zakara anwa'a ko وذكر أنواعا ما يحصل في الجبال إلى آخره هو ذكر أهوالهم وذكر أنواع ما يحصل في الجبال دعنبة نين كوين إشارة زواج ابن تيمية ذكر ذي ذما ذكر أهوالهم يا أنبشي هلا ينسو دكما نوعين أبن ديكي فاروا أدوسه إلى آخره هزوا كرشي يسي وهؤلاء نعم كنا تلكن نعم نعم ha? a dama din na yi magana mu mene baka gane ba ciki a ai ko da ko da raki banin sun shiga cikin wancan hanin amma kuma idan ya zama ogana nufin ba a ware wannan maganar raki bani shi mai hukuncinsa ba eh hukuncinsa gaba ɗayan da raki bani da rakibun din in a halin irin zamanin mu ne yanzu na tafiye-tafiyen da jama'a ba komai yawwa a duk abin magana ta hada da su to sai ce fa haula ila ma awaw ila al magharati wa ta'abbadu biha al ibadat al bid'iyya ja'atuhum shayatin wa dhakara ahwalahum wa dhakara anwa'an ma yahsulu fil jibali ila akhirih yace wa haula ta'tihim ahwalun kalamiyya waɗannan wani yanayi na magana yana zuwa musu me yake nufi da wani yanayi na magana ma'ana za su zauna saboda tsawon yunwa da tsawon wahala sai su rika jin maganganu maganganu ko ba mala'ika ba ne zai kawo musu wa yake zuwa musu da shi shaidanu yawwa yani yasma'una man yukallimuhum za su rika jin wani ne musu magana wa man yahduru lahum ko yuhdiru lahum al-ghilan ko ne ka kawo musu fatalwa al-ghilan jam'in ghul al-ghul fatalwa mutum sai ya ga wata fatalwa idan ma mutum ka dade kana shan yunwa ba dole ka ga fatalwa ba wani yana kawo musu fatalwa bi kalami rijalin da maganganun wasu mutane maza wa taratan ya kunu fihi suwar wani lokacin ma wai hadda hotuna sai ce an ga hoton wani duk wannan an dade ana yin sa ba bakon abu bane kwanan ma a garin an ce kun ga wani abu ko wannan ku rabu da wannan shirman da Allah khurafa ce da shirme cewa an ga wani hoto mutane haka ko an zo an dauki a dauki wani bawan Allah haka kawai a da shi ubangiji ko zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai ko zancen sahabbai haka kawai wani mutumi da wannan 19 kaza din yana nan ma yana ta abin nan dinsa yana kashi da fitsari wallahi akwai abin da kai shi ga mutane jahilci ya kai su ga irin waɗannan al'amura din Allah sauki Allah sauki cewa an ga wani wani wani shehi a jikin bango duk ƙarya ce yau da rudani ne in kuma ma an gani aljanu ne yau to sai ke cewa menene wataratan ya kunu fihi suwaru mana sali alishin ke ce wani lokacin ma har hotuna za a gani kuka ashe ba ƙarya ne mutum ya rude ya ga wani abu din ba kar a ce ba a ga an ga wani abun amma aljanu ne shi kenan za ka ba wani abun alheri za a ce ko a ga wata karama ta wani ba ba yadda za a yi mutumin fa da bai rayu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karama kuna fahimtar wannan duk wanda ya rude ka da wannan ya cuce ka yauwa hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan kawai ake samun karama ba hanyar bid'a ba to sai ke cewa fihi suwaru rijali hoton wasu mutane la ya'lamunahum wanda bai san su ba wa hadhihi al-anwa sammatha as-sufiyyah bi rijalil ghaibi abun sufaye suna kiran waɗannan wai rijalil ghaibi mutanen boye to wannan wanda ba a san su ba kenan yani ar-rijalu alladhina la yu'rafuna yana nufin mutanen da ba a san su ba wa ya'tuna li yakhdimu wa li yansiru al-waliya wai suna zuwa ne dan su yi hidima ga waliyi ko su taimaka ma waliyi in ya shiga ya buya a kogo sai su rika zuwa suna taimakon sa wa hum ghaibuna su kuma a boye suke ba a ganin su la yu'rafu man hum wai ba a san suwaye su ba haka zaka ji mutane suna da san irin wannan labarin abun mamakin ko ai haka kawai an ga wasu mutane sun yi kaza ana zaune kawai sai aka ga kaza Hmm. to irin wannan tatsuniyar da za ta ja hankalin jahilai wani ma har ya kama kuka ko a zo a ce to shikenan su kuma malamin malaman da suke kawo irin wannan abun suke fa'idanta da su sai su to ana tsoron bala'i zai faru sai a tattara sadaka a ina za ta tafi sadakar aljihunsa shike ya gama da ku Allah sauƙi kai wallahi idan mutane suka zauna da jahilci to fa ba irin gara su da ba za a yi ba kullun kiran da muke jama'a ku yi karatu ku karanta musulunci musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba jahilci ba ba kawai abin da ka tashi kaga ana yi ba ka karanta ina ƙur'ani da tafsirinsa ina hadisai da sharhinsu ina maganar malamai amma mutum ya zauna yana bin shirme da hayaniya har a zo ana ta tara mata a ruɗa su a cikin gidaje a fito a ta yawo a titi wai za a je a gano ba abin da za a gani Allah sawaƙe dan da aka wannan shirman wani ina zariya har text yayi min wai gashi me ake wai ayi magana ce tuni bana nan ban ji ba me zan magana akai kuma wannan abubuwan wani dama so yake kawai a ce da wai an ce wani abu akai ba fa'ida cewar wani abu ma a kai wani lokacin ziga masu yi ne su ƙara ɗaukar wani abu ma yana da wani muhimmanci eh kurafa da shirme da hayaniya mai abin ba da ma labari a kansa Allah ya sauke yace wa kama zakara laka shekul islam kamar da dai shekul islam ibn taymiya ya ambata maka annar rajula cewa shi mutum idan qata'a in ya yanke ya rabu da mutane fa inna shayatina tu'inuhu to lalle shaydanu aljanu za su zo su taimaka masa والذين يعينونه هم رجال الجن masu taimakon nan nasa ko su ne mutanen mazaje daga aljanu fa idza kana ra'a rajulan in ya ga wani mutum fa innahu ra'a jinniyan to aljani ya gani haka duk wanda yace ya ga wani mutum a jikin bango aljan ya gani eh ra'a jinniyan wal jinniyu qad yatashakkalu fi surati rajulin shi aljannin zai iya zuwa da surar wani mutum mutumin da aka sani ko mutumin da ba a sani ba amma wanda ya mutu dai kan ya mutu yana can a kabarinsa wa qad yusma'u sautu rajulin za iya jin sautin wani mutum ila akhirih irin waɗannan abubuwan da suna nan da yawa qalu sai ka ji sun ce al'ana taqriban ko shine malamin yake cewa suna cewa ma'ana mutane a zamanin yanzu suna cewa al'ana taqriban inqata'at wannan irin abubuwan sun dai yanke shi fa yake faɗa a saudi arabia a zaune cikin natsuwarsa garin tauhidi yana karantar da mutane ya ce yanzu abin nan babu shi ya yanke ba a ganin irin wannan labaran to mu gashi har yanzu ya ce illa fi ƙillacin jidda sai dai awa ɗan wurare kaɗan fil alami a wasu wurare a duniya ana jin cewa an ga wannan an ga kaza an ga kaza ya ce lakin mithlu hadhihi al-ahwal amma irin waɗannan halaye ko yanayi walin kita da kuma yankewa ɗin litta'abudi don mutum ya je ibada wa nazar da kuma bincike ko tunani wa tafakkur da tunani tunani hadihi irin waɗannan abubuwan in qata'at ala hadha nahwi irin wannan abin dai a koma kogon ana bauta yace shi ma yanzu ya yanke ba a samun mutane suna yin sa yanzu na gaya mana asalin sa asali daga fitar yaki fitar abin nan ribatsi ne lokacin da ake ribatsi ana jihadi akan je a sa mutane su zauna a jeji suna jiran ta inda kafirai za su iya kawo hari to sai a je a yi ribatsi to garin wannan zaman da ake tun daga kogo lokacin sanyi mutum zai buya ana jihadi a lokacin nan mayaka su buya to bayan sun tafi da garuruwan musulmi suka ɓaci da saban Allah malamai masu tsoron Allah sai suke gudun irin waɗannan wuraren suna zuwa suna suna karatu a can suna ilmantarwa a suna abin bauta to daga nan kuma sai abin sufanci sai ya juyar da wannan abun har ya ɗauke shi a matsayin nau'i na ibada har ana neman masa dalilai ana kafa masa hujja ko daga alkur'ani ko daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah sadi mun fahimci abu kage da nufin dai wannan irin abubuwan a fice jeji abauta din la Allah ya yanke yanzu ba a samun sa to amma irin wannan ganin surorin har yanzu akwai shi a wasu wurare kaɗan ana cewa wannan sai ya ga kaza wannan sai ya ga kaza to babu ko abin da ya gani sai aljani ko da ya zo da surar wani mutumi da ya sani muna fata Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu daga shiga halin khurafa da camfe-camfe da hayaniya da rudani da rashin sanin addini Allah tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana ilimi mai amfani Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa a ƙasar nan tamu dukkan abin da zai daga hankalin mu Allah kaɗe shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk
a wajen bikin